صلاة تبتغي لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنيم المولى ونيم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والعتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ احجري لنا بهذا المحضر والصادف برحمة تأتي لنا بالزفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آه سورة الفجر سورة مكية آه درس دكتين سورة الفجر شيني واتو yin gargadi da kafirai na lokacin maka farkon sufar alkur'ani da abin da ya faru da kafirai wanda suka yi kafirci a baya da kuma ba da labari a takaice a irin barnar da kafiran baya suka yi da kuma yadda Allah ya musu sannan kuma da karkatowa zuwa ga wasu halayya daga halayen dan adam na rashin jin ainihin rashin sanin tsari na tafi da al'amura na Allah yadda kafiran maka da ma da yawa daga wasu mutane suke ɗauka cewa rayuwarsa ta duniya ita ce ma'auni ne yadda Allah ko rashin yadda Allah in rayuwa tana da daɗi Allah ya yarda da mutum kamar su ma kafaran maka a lokacin suna ganin tunda su masu arziki ne masu wadata ne to wannan yana nufin sun yarda Allah su kuma ko a lahira ba su damuwa to Allah ya yi bayani akan wannan ba ma'auni ne yarda Allah ba kuma Allah ya yi bayani a kai wannan wani tsari ne na tafiyar da al'amura na Ubangiji da yake yin sa yadda ya so to wannan sura ta yi bayani akan wannan sannan bayan nan a ƙarshe a surat ta yi magana a kan makoma yadda muni nake koma cikin rahamar Allah da sauransu a surat kuma makiya ce sura tana farawa da bismillahir rahmanir rahim wal fajr wa layalin ashr wal fajr al fajr shine lokaci na al fajr shine a waqtu zuhuri shu'a'u shams lokacin da rabin hasken rana yake bayyana ko lokacin nan na al'isfa lokacin da alfijir yake to haske yake bayyana to rantsuwa da alfijir din lalle a wani abu ne babba na kudurar Allah saboda Allah a gura dama yana faɗin yadda dare yake tafiya rana ta zo amma wannan lokacin kamar shine hakika bitahdid lokacin da sauyin nan yake faruwa yadda haske yake shigowa rana ta hudo dare ya tafi ana cikin dare kawai kwaban ba ka san ta yadda aka yi bane kawai za ka ga hasken nan yana wujewa yana fitowa har ya cika duniya ko ina ya haske to lallai wannan sauya lamarin canza aikin na duhu zuwa haske aya ce da babbar aya a cikin aikin Allah sannan kuma ramzi ne na ainihin nuna kudura Allah wajen yin sauyi ta wata hanya na tsifa da ba wanda san yadda sauyi yake canjawa saboda kamar yadda wannan haske na alfin da yake cutowa haka nan hasken imani da ke ta zuciya wata suka da duhu na rashin imani to Allah ya rage da alfijir saboda waɗannan abubuwa da ma waɗansu abubuwan na ban mamaki da ba mu sani ba to alfijir ɗin wannan alfajir wannan alɗin tana nufin sai ta alfajir kulliyau saboda ma'arrafa ce take nufin kawai kowane alfijir ba alfijir ne na wata rana muayyana ba duk da yake wannan kamar yayi zaɓin wani faɗin ne daga faɗin wasu daga cikin malaman tafsiri da ta ma huwa ahadu aqwalin kathiratin fi tafsir al-fajr وهو قول علي وابن الزبير وابن عباس وسر الصحابه sun kai fajr kull yau kawai Allah lokacin yake so a ga wannan kudurar canja al'amuran yadda haske yake karbar duhu na kowace rana amma wasu daga cikin ainihin sahabban annabi da malaman tafsirin alqur'ani sun ce wannan alfajar din yana nufin fajr yawmin nahar alfajr na ranar sallah ta shuka ranar sallah da ita sallah babba saboda Allah zai rantsu ku ne da wasu lokuta wanda wannan lokutan dukkaninsu akwai wata ranaku masu daraja da lokuta masu kima to Allah sai fara da alfijir ma'ana alfijir na waɗannan daraje da zai faɗa a gaba da ranar wani fadar ce wani yalin ashar da wasu daraje guda goma to wannan alfijir din shine cika makin daraje guda goma shine alfajar ɗan fajr yawmin na saboda in an fassara daraje guda goma da Allah ya dal ashar kwana goma na farkon zulhijja to ranar sallah shine cikon rana ta goma to alfijir din ranar saboda shine Allah ta ce yawmul hajjil akbar shine babbar rana ta an gama arfa an tafi mina kuma nan alhaza a wanda ba alhaza ba suna yin suka wannan babbar rana ce mai daraja to wannan alfijir din yana nufin fajr yawmin laha wa layalin ashr sannan Allah ya yi rantsuwa da waɗansu darare masu daraja ashr zulhijja ne yace kamar dararen nan guda goma na zulhijja malamai duk sun fassara layalin ashr da dararen zulhijja saboda daga yin wannan tarwiyi din wa layalin ashr bai ce wal layalin ashr ba haka alfajr shi ya ma'ata wal fajr amma sai ce wa layalin ashr ba tarwiyi to wannan ya nuna waɗannan kwanakin ma'arufai ne kuma kowa ya san kwanaki ne masu kima da daraja saboda haka wannan ana cewa na kiratun maqsuda na kira ce wanda amma an san me ake nufi kamar Allah ya ce da waɗannan kwanakin nan guda goma nan waɗanda aka sani saboda an nattara su ne littafin wa ta'zim saboda a kambama lamarin su kuma a nuna girman su to daga haka lalle masani musamman larabawa maka san da qur'ani yake sauka sun san waɗannan kwanukan da ake nufi guda goma nan tunda suke an faɗa to sun gane wanne ake nufi to kwanuka ne da yawa ko kuma mu'azzam in an ce kaso casa'in bisa ɗari na malaman tafsiri to ba a yi kuskure ba duk sun taba kan cewa ana nufin darare goma na farkon zulhijja saboda darare ne wanda suke fitar da wasu kwanaki masu daraja a cikin wannan darare ainihin in mun duba an shar'anta ibadu ne don a ringa tuna ayyamun layi ne a dinga tuna waɗansu abubuwa na lamuran Allah masu girma to wannan kwanuka sun hada wata muran Allah manya masu girma mafi girma shine fida'u Isma'il din nan a ranakun ne aka yi ibada na tsasa annabi Isma'il a ranakun ne aka yi ainihin Asafa wal Marwa din nan wanda ake yin su aikin haji zuwa da ta annabi Isma'il ainihin Makka ba ba take neman ruwa to a cikin wannan kwanakin aka yi wannan wanda kuma shi al shar'anta a aikin haji sannan rana takwas din wannan kwanakin rana ce da an sani dukkanin alhazai tun da aka fara yin aikin haji na annabi zaman annabi Ibrahim tun da aka fara duk alhazai a wannan rana takwas din suna ɗauka kamar shi ne awwalul manasik rana da ake fita a tafi mina a yi ta tara ruwa saboda za a tafi ibadun da ba za a tsaya neman ruwa ba daga baki za a tara ruwa a tsaka ce da yau mutarwiya za a tafi ibadu sannan ranar tara din ita ce ranar da mafi girma ta arfa sannan ranar goma din shine ranar da alhazai suke fitowa su tafi mina su je su yi wannan ramin juma'a a jefe shi dan kamar yadda annabi Ibrahim ya yi masa lokacin da ya bayyana a gare shi yana gina Ka'aba sannan kuma waɗanda basu je ba alhazai wanda basu yi aikin hajji ba ana daga nan gida mu kuma muna ainihin taya su alhazai suna taya su da ibada ta sha'iran nan ta annaha yadda Allah ya fanshi annabin Allah annabi Isma'il to duk musulmi a ranar yana taya ta da wannan sha'ira shi ma yana yin yanka yana yin naha a wannan rana ta goma to wannan kwanakin sun tattara wasu kwanuka masu darajar gaske su ne allayalil ashar to dararen nasu Allah yake rantsewa da su anan su ne ashrul hijja wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ayyamin al'amal salih ahabbu ila Allah min hunna min al-ayyamil ashar babu kwana kwanuka da Allah yake son aikin alheri a ciki suke da daraja kamar wannan kwanaki guda goma na zulhijja to Allah ya rantsuwa da su wa layalin ashar Allah ya rantsuwa da wannan darare guda goma na farkon kwanaki goma na farkon zulhijja sannan wa shafi wal wati Allah ya rantsuwa da ashafa ne ta azzam ashafa yana nufin duk abin da yake guda biyu da abin da yake guda biyu shi yasa shi ma malami suka faɗa sai ashafa din nan ai al khalqu kullu dukkanin halittu tunda Allah ya tafasa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ko to kowane abu da yake da guda biyu Allah ya rantsa shi haka dukkanin halittu za a ga kishiya da kishiya ne bibi suke walwatar da kuma abin da yake guda daya bi fathul wawi wa fathila ko ash-shaf' walwatar ko al-witr ai al-fard wasu kuma sun fitar ash-shaf' din halittu mu bayi kenan al-witr kuma shine Allah ma alishi kawai shine makadaici to amma fassara na yawa shine kawai mafi gamewa shine ash-shaf' kawai ma'ana ash-shaf' min kulli shay duk wani abu da ke mai bibiyu saboda shi ma aya ta Allah Allah ya sa kowane abu yana da wani mukabilin sa Allah ne ya haka saboda kowanne ya samu bukatuwa ya zuwa ga kowanne kuma kowanne zai tunatar da kowanne kamar yadda aka bi diddi haka ta mayyadul ashiya idan kana cikin haske ba ka sanin kima sai kaga duhu sannan idan kana cikin duhu ba ka gode wa ashe hasken yana daraja kisan da hasken nan ya dawo haka ga abubuwa suke bayyana kishiyarsu idan mutum yana cikin sanyi sai ya gane ashe lokacin zafin da yana da rana idan yana cikin zafi ya kona tare da shi sai ya buƙaci sanyi to kowane abu yana buƙatar kishi ya saboda kishi shi ke tabbatar da tsamo ɗaya wannan yana nuna ayar Allah da yake da dukkanin halittu ya buƙata ne komai yana buƙatuwa ya zuwa ga dan uwansa alwatar kuma shine guda dai shine Allah subhanahu wata'ala to Allah ya rantsuwa da su ko kuma sun ce duka dai wannan wal fajr wa layalin ashr wal shaf'i wal watr wal layl idha yasr duk Allah yana rantsuwa da wannan kwanta goma ne na zulhajj wal fajr al fajr din wannan kwanta a fajr yawmin nar wa layalin ashr kwanuka din guda goma din wa shaf'i wal watr ana nufin kwanuka biyu biyu biyu da suke fitar kwanuka goma ne ko kwanuka biyu biyu biyu nan su wannan wannan kwanaki goma sannan walwatar Allah ya nufin rana guda ɗayan nan mafi girma a ciki ita ce ranar arfa sannan wallahi idan yasir Allah ya nufin da dare daren goma nan wanda yake tafiya daga shi kwanukan sun kare sai ka sun fasa da duka wannan kwanakin ake nufi sai ka nan an faɗi wasu an faɗi waɗansu abubuwa ne ala wajen takfif sannan an faɗe su kuma duka da yalin ashar ala wajen ta'ami waɗannan keɓaɓɓun suna da wata daraja ta daban sannan an dunkule su duka don ka san dukkanin su suna da wannan daraja to wannan ne za yassir Allah ya rantsa kuma da dare za yassir idan daren nan ya tafi ma'ana tun da daren nan yake tafiya yake tafiya yake tafiya har ya ƙare daga asurani wanda ya tafiyar dare ko irin na subhanallazi asra irin su ayan nan fa asri bi ahlika bi kidin min al-layl tafiyar dare to asra shine tafiya da daddare to Allah ya rantsuwa da dare idza yasri san da daren nan yake tafiya ai kuma daren Allah ya mutunta kamar wani jiki ne wanda yake tafiya yake yanke wani guri wanda da ya raba yin tafiyar nan sai ga asali da yake to dare ya kare to Allah ya rantsuwa da waɗannan lokuta al-azman din Allah ya rantsa da su saboda duka mazahir ne min mazahir qudrati sannan yin rantsuwan nan kamar yadda muke ta faɗa Allah yana yin rantsuwan ne saboda ne saboda litashmiki ila aljawab alladhi yati ba'd saboda Allah ya je gantar mutum ya je na cin yajin meye jawabin da zai goja rantsuwan nan saboda ita rantsuwa asalin ta tana nufin al-ishhadu bi asli shine rantsuwa wato kafa hujja da wanda yake mai girman da shi yasa idan mutum ya rantsuwa da sunan Allah ya zama abin ba daidai bane ba sai yayi azumi saboda magana ce fa ka kafa hujja da Allah ba mai girman Allah to ka kafa shaida da wanda yake mai girma ba mai girma sama da Allah shi ne asalin rantsuwa akan wani abu to amma a hakkin Allah idan Allah ya yi rantsuwa shi ba za mu ce Allah ya yi al-ishhad bane ba ya kafa hujja ne da wani mai girma dan a gaskata abin da faɗa a'a to rantsuwa kuma Allah kawai tana nufin me taqwiyatu kalami tana nufin karfafa wannan zancen saboda Allah ya nuna wannan abin da ya rantsuwa a kai abu ne mai girman gaske da ya kamata mai hankali ya hankalta a kai shi ne wannan zuwa ba Allah tattare su kalami ba kuma sannan a cikin zuwa Allah Allah yana yin ishari da nuna izharu azimi shaytatihi fi makhluqati Allah yana nuna girman aikinsa a waɗannan abubuwa da ya faɗa da abin da Allah ya faɗa da rantsuwa da shi to Allah yana wannan abu ne mai girma in an kalle shi lalle yana yin wata kudura ta Allah to Allah ya rantsuwa da waɗannan kwanuka yace hal fi zalika qasamul lil hijr wannan ba jawabin rantsuwa bane jumla ce mu'tarida wato kuma Allah yana nufin yana son ya nuna mana cewa wannan farantsuwar lallai rantsuwa ce mai girma mai hankali da ya kamata ya gane abin da za a faɗa yana da girma kamar da Allah ya faɗa a tsaye cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ko kafin Allah ya faɗa cewa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wannan rantsuwar fa da za ku hankalta ba karamar rantsuwa bace to irin da Allah ce hal fi zalika qasamul bi hijr wannan hal ana aje tana a larabci da ma'anar qad ma'ana tabbas wannan rantsukun da Allah ya rantsuwa ce fi zalika qasamun lalle a cikin fadan waɗannan abubuwa su alfijir din nan su darare goma su shafa inda wuturin da Allah ya faɗa to lalle kawo waɗannan akwai wata babbar rantsuwa a ciki amma fa da zai hijir rantsuwar da mai hankali mai hankali lalle shi zai gane lalle wannan rantsuwa ce babba abu ne babba da har ya sa Allah ya bukatu da kafin ya aje bayani sai da ya rantsuwa a kai to akwai babbar rantsuwa amma fa da zai hijir da mai hankali hijir din na ai aqal me yasa cewa hankali hijir saboda li annahu yahjur sahibahu an ta'ali ma la yaji sai ai al hijir ana nufin wani tsari kenan ko akwai wani guri a cikin Ka'aba ana cewa hijir Isma'il wani guri da a asali annabi Isma'il a nan gun ya tsaya yana taya annabi Ibrahim yana mika mai dutse da ta ce hijir saboda wani guri da aka tsare shi ma yana cikin ka'aba ba za ka shiga gun ba ta shi ne ma'ana hijir gun nan da aka tsare saboda annabi Ibrahim Ismail ya tsaya abu sai ma'ana da hijir ko to hankali shi ma hijir ne saboda me yana tsare ne shi kada ya aikata wani abu ba daidai ba kamar yadda ana cewa shi nan da jura ana cewa al'aqal shi kuma al'akal ai asalin akal ai da bai da yake nan ko an shi al'iqa da bai bai shi ne ka tabbata shi ma li annahu ya alqimu sahibahu al istiba'iha saboda hankali shi zai ga shi da bai bai in ba hankalin zaka sauka sabu daga dama amma hankali shi da bai bai ka ka san ya kamata ka san bai kamata ba to wannan duk yana cikin awalan shi fiqhul lugha shi larabci zai wahala ga an aje wata kalma ba ta da asali ba ta da ma'ana to wannan jawabul qasam din mahzu jawabin wannan rantsuwar an shafe shi ma'ana mahzu in yace mahzu yana nufin muƙaddar ba wai akwai da aka goge ba ma'ana ma'azuf muƙaddar wa ghayru mazkur ba a faɗe shi da lafazi me yasa saboda a cikin zancen dalla alaihi kalamul asli zancen da aka yi na gaba a ciki zaka gane muqsam alaihi tunda Allah ya wannan rantsuwa sai Allah ya fara alantar da ba ala rabbuka bi'a irin mazatul iman Allah ya fara kawo labaran wasu kafirai ga abin da suka yi a sai kace Allah ce inna rabbaka labil mirsal to ga ashe jawabin rantsuwan nan daga wani ayi za ka fahimci yana ga kafiran nan cewa la tuhakamunna kama hakama Allahu Adam wa Samud wallahi lalle Allah sai ya hukunta bi irin yadda yawa adawa da samudawa da sai irin nan wato ne dole daga ita zaka fahimta kenan to shine nan sai kaddara ce la tu'azzabunna kanin wallahi Allah sai muku azaba ya ku fara maka shi jawabin rantsuwar kamar yadda ya fahimto shi to kuma wannan la tu'azzabunna shi ma mafhumi ne daga jumla ko kuma la tuhakamunna wani dun mafhumi ne daga wannan aya ta gaba da ga kana mujin
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد Allah subhanahu ta'ala to zai fara bayan ya wannan zai fara karantawa masu ji musamman su kafiran maka halayen waɗanda suka butun cewa annabawa suka butun cewa ni'imomin Allah kan shi shi Allah ya bada fara misalai da al'ad da samud saboda waɗannan ana ta musu al'arbul arba su ma larabawa ne kuma ba su da nisa da mutanen maka garin su maka musu samudawa ana ta musu hanyar samud to idan mutum zai tafi sha ta hanyar madina to tafiya ce ba mai nisa ba zai je garin da ake ta hijir samud inda nan ne manazil qawl salih din a nan suka rayu sun san wannan garin sun san abin da ya faru da su sannan adawa su ma mutane ne mutanen annabi hud wanda su ma larabawa ne amma irin daɗaɗɗun larabawa wanda kuma labaran su yayi shura a cikin larabawa kamar irin mu ma a ce labaran kunne ya girma ka ka san labaran su darbushe misali saboda asalin tarihin ku ka san wannan labaran to irin wannan ce ka Allah ya ba su labari da adawa da sauda sun san me ya faru da su kuma sun san sakare ta annabawa ne sannan sai fir'auna saboda mutanen mata suna da intikaki mai karfi da mutanen sha a sha kuma akwai yahudawa da yawan gaske wanda kuma suna karanta a taura suna da labarai da yawa na annabi musa da wahalar da ya sha a fir'auna saboda labarin zuwan annabi musa misira labarin da ya yi shuhura yahudawa sun san shi laraba sun san shi daga yahudawa nan to Allah sai ba ka labari da waɗannan abubuwan da suka sani saboda ya zama musu izina saboda mai hankali shine wanda yake izina yake ɗaukan izina daga abin da ya faru daga wanda yake kusa da shi to Allah sai fara ba su labari yace alam tara kai fa'ala rabbuka bi'at yanzu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam tara yanzu baka gani ba ai alam ta'lam nan yana hada ilimi da yawa a wannan mujaz din tafsir kaga da alam ta'lam ina nufin wannan ar-ru'ya din ana ru'ya ce ilmiya ma'ana ba wai ana nufin alam tara wai ru'ya basariya da idan ka ba ka ga abin da aka yi ba saboda wannan ba'i a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga lokacin da aka yi wannan saboda lokacin ya riga yin shi har ma Allah yana gaya manzon Allah kin ka tilka min anba'il gaibi lihi ha ilai ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kaga wannan annabi ba a gaban sa aka yi wannan sai ka arruya nan ruya ta ilmiya saboda haka alam tara ya ai alam ta'ala ya manzon Allah baka samu labari ba sannan kuma istifhamun nan shi ma ba istifhamun ne na istilam ana nufin bai sani ba a wannan istifhamu ne na taqrir sai ka alam tara kamar yana nufin ya manzon Allah ai ka ji labari Allah ya sanar da kai ka sani kai da fa'ala rabbuka bi'a yadda ubangiji wannan kai a shi ma istifhamun ta a kai fa'ala rabbuka bi'a jumlar kai ta ƙara nuna cewa wannan alam tara din ru'ya ce ilmiya saboda ba da ru'ya ce ilmiya wadda za mu ce tana buƙatar ar-ru'ya a larabci yana buƙatar maf'uli bi ko ra'a muhammadun a faɗi kuma maf'ulin ta hadar ba maf'uli ya ce alam tara kai fa Allah rabbuka to wannan kai fa istifhamu shi da abin da masu lugha suke cewa sadda musaddal maf'ul ma'ana ya tokare ba za a ga fa'ulun bihi bai saboda an kawo kaifa wannan kaifan ta toshe fa'ulun sai ta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'at to ga yana alam ta'ala ai manzon Allah lallai ka sani an karanta maka ya manzon Allah ka ji labarin nan ka karanta musu kai fa ala rabbuka bi ad yadda ubangiji yayi bi adin da adawa wannan adin sai Allah yayi badalin shi ce ada wannan Allah yana nufin irama zatin iman ma'ana sune adal ula in an ce adal ula ma'ana ana nufin adawa wanda suka zo kafin zuwan samudawa saboda su ma samudawa kamar wasu istimrariya ne na adawa da su adal ula su ne waɗannan waɗanda Allah yake taɓa ɗin nan wa annahu ahlaka adal ula wa samud kama abqa su ne mutanen annabi hud saboda larabawa ne kamar yadda na faɗa kuma laraba sun ga labaran su to Allah sai ya ƙara faɗan su kofi sai ce adal nan da yake nufi Allah ya nufi irama hiya adin al'ula fa irama adbu bayan aw badalu wa mun aftaraf lil alamiyya ba a ce iraman ba to saboda su mawa na istarf din akwai al'alamiya sunan da yake an san shi alami ba a mai ko kuma wata ani kuma ga shi sunan yayi kama da sunan mace in an yi tibarin kabila ko in an yi tibarin kabila kaga kabila mu'annas ne mu'annas majazi ko tunda suna ne mai kama da na mace to ba za ka ce adil ka ce iraman ba iram sunan kakansu ne abin da Allah ya wannan badalin irama din don ka gane yana nufin adawan farko saboda su ne waɗanda a nasaba suke dangantawa da irama bin us bin ishaq su ne na tabbas akwai us dan annabi ishaq to a nasaba su suna dangantawa da shi su ne wannan iram din shi ne iram din shi ne kakansu to Allah ya fito da su ne don ka gane su ake nufi sai ka tafi ka ce ko wasu adawan da suka fito a nasaba a'a su waɗannan wanda suke da nasaba ƴaƴan irama bin us su Allah yake nufi su ne waɗanda Allah ya turo musu annabi Hud irama zatul iman Allah ta su waɗannan kaga wannan irama din dan ka gane ana nufin ada ana nufin kabila sai Allah ce zatul iman da ana nufin kamar sunan mutum ne ba kabila ba da sai ce irama zil iman sai a dangana shi da zi zama muzakkari a bayan ce zati muannasi kaga ya koma wa ad bi ma'ana al kabila sai ga Allah ya nufin irama zatul iman ma'abutan manyan al'amurai ai aqud wani al'imad ya fassara shi da aqud saboda al'imad yana nufin al'amu shine dai wannan turka ko dirka da ake sawa katotuwa a toka da gini to nan an kamanta tsahon su ne da al'amudi wannan katuwar dirka da ake toka da gini wajen tsaho da ƙarshe duk inda aka yi wannan dirkar to za ka ga gini ne mai karfin gaske saboda ya toka da ginin da za a dora a kansa to ɗabi'ar wannan za a ga mai tsaho ne da tauri da ƙarfi kuma za a daina da tsaho to wannan siffar baki ita al'amudi ada da suna da shi da tsaho da ƙarfi da ainihin kafuwa a bayan ƙasa shi ne Allah ya zata ita ce zatul imad ma'abuta a ɗulul ƙarfi ita kawai ɗulul ɗawil minhum arba'u mi'at zira a wani faɗin an ce tsahon wani daga cikin adawa ya kan kai kamu ɗari hudu amma wannan ƙaulin wani faɗi ne mafi asarin irin waɗannan ruwayoyin malaman tafsiri suna samun su ne daga ainihin kafasun da kuma malamai na Isra'iliyu malaman Yahudawa waɗanda Qur'ani ya dace da abubuwan da suka sani kuma waɗansu sun musulunta a malamai wasu ka'abul ahbar sun musulunta kuma sun ba da wasu labarai na wasu abubuwan wanda ba a cikin alƙur'ani Qur'ani ya faɗe shi jumlatan sai su faɗe shi tafsilan to daga nan aka ɗauka to amma annabi sallallahu alaihi ya ba da ka'ida wajen karɓar abin da yake yi daga labaran da aka ji daga Isra'iliya cewa la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum kada a karba duka a ce gaske ne kada kuma a kare ta saboda za ka iya gaskatawa kuma ya zama ba haka bane za kuma ka iya karetawa ya zama kuma abin haka ne haka Allah ya faɗa to Allah ya manzo Allah ta kama kareta da kama karba to nan kamar nan dul tsawon adawa yayi shura labaran da ake faɗa labarai ne wanda zaka ji ya wuce tunani yadda ake faɗa wanda hatta kai wasu sun yi tawakkuci akan wasu gaskiya duk ba haka bane ba mutane da masu tsaho masu ƙarfi kamar yadda Allah ya gaya mana daga iya zahirin Qur'ani Allah ya gaya suna tsowa amma adu fastakbaru fil ardi bi ghairi al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa hada suna da tsaho da ƙarfin halitta amma suna ganin ba wanda ya fi su Allah ko to awa lam yarau anna Allah la yarau ashaddu minhum quwwatan ko eh su dai suna tsawo amma ba su karfin ikon Allah ba to hadisi da ya inganta kaga wannan ba aya ce ta faɗi cewa tsawon kaza ba aya ta bar tana da karfi to amma cewa sun kai kamu 400 ko kun wannan ya saba da yawa daga ruwayoyi sahihai musamman akwai hadisi da ya inganta cewa Allah ya halicci annabi Adam manzo da sai 60 zira'a Allah ya ci annabi Adam kamu 60 shi ne farkon halitta sai ya ce sun malam ya zalil khalqu ba'dahu yanqusu daga shi kuma sai aka dinga raguwa sai kuma ya aka cika da dukkan 600 400 inda ga hadisi sahihi shi daga manzon Allah annabi Adam kamu 60 zira'a sun malam ya zalil khalqu ba'dahu yanqusu daga shi kuma sai halitta ta dinga raguwa to ina kuma aka samu kuma su waɗannan a ce sun da sun kai 400 to kaga wannan yayi mu'aradan da nafsin da ke sahihi saboda haka ba zai zama wannan ainihin yana daga abin da ke da kamshin gaskiya mai karfi ba da ma a ce an samu a cikin su ne wani mutum ɗaya ne aka samu ya kai kamu ɗari uku ko ya fi ko wani mutum biyu ko uku to wannan sai a ce wannan mujira ne ana samun abu nadi wanda la yuqasu alayhi ya fita daga lissafi amma a ce umuman al-qabila haka suke to wannan ya saba sahihin nasu shi yasa a al-hafiz خاتم بن القاضي السيودي يا لتافي العوج في خبر عوج wanda a nan tafin al'awaj ya ba da labarin wani daga cikin mutanen ainihin baya da ake fada a cikin waɗannan adawan ne da suka raguwa mai tsaho da sunansa aiwaj bin ana wanda tarihi sai tsaho ake cewa mai tsawon gaske ne kamun sa kai ɗari hudu sanda aka yi dufa na ma bai shiga jirgin annabi nuhu ba amma ya ce wannan akushi ne ba zan iya shiga ba idan ana ruwan ma shi yana iya kamo kifi ya gasa a rana labaran da yake Isra'ila masu tsawon gaske wanda kuma da yawa daga malaman tafsiri sun kawo altufan su to su yi littafi akai kuma a cikin littafin nasa ya kore wannan maganar cewa ba ta da asali kuma wannan hadisin yana kan abubuwan da ya dogara da su cewa annabi Adam annabi ya faɗa a hadisi sahihi kawo ta sittin kuma daga annabi Adam halta raguwa take yi to ya za a yi waje ya karu yace to da amma dai a ce ya wajen ne shi kadai to ba mamaki amma yadda labarin ya tsaho aka cusa abubuwa wanda hankali ba zai iya dauka ba su iya kore kuma yayi nakali daga wani littafi na Ibn al-Qayyim al-Jawzi akwai wani littafi da ya al-Manar al-Muni fi sahih wa da'if to daga ciki a Suyudi hujja ta fadi ya ciro ma daga wannan littafin ne wanda kuma a ciki yake fadin cewa Ibn al-Qayyim ya kawo daga hanyoyin da zaka gane ingancin hadisai ma ba ma sai ka ba hanyoyin at-sahih wa da'if wato waɗannan ka'idodi na al-jarh wa ta'dil ba to daga hanyoyin gaskata hadisai ma shine ka ji hadisin nan baki da ya saba wa abin da shine sahihi a cikin sahihi sunna ka dukkanin hadisai mutawatiran hadisai da sahihi sunna hadisi ya saba hutu to wannan yana nuna wannan hadisin ba daidai bane ba gaskiya bane ba to daga wannan labaran tsohon adawa abu ne da an wuce ka'ida an wuce iyaka kuma ya fito da zama ya cikin labarai na ahlul kitab mu da wannan sani shi da suna da tsaho tsohon nan mai yawa kuma suna da karfi mai yawa amma a ce sun kai kawo ɗari hudu to wannan babu nafi mai karfi hasali ma ya saba wa nafi to nan Allah yana faɗin su ne yana bada misali da kafiran muka cewa ba kai karfin adawa ba ba kai yawan sa halitta ba alam tara kai fa ala rabbuka ko kamar da Allah ke faɗa kanu ashadda minhu wa akthar quwwatan ko na bayan nafi karfi da karfin halitta Allah ya ce ba ga yadda Allah ya da ada wannan ba sune irama zatul iman wannan irama din masu karfi na halitta allati lam yukhlaq mithluha fil bilad sune waɗanda lam yukhlaq mithluha ba a halicci irin adawa ba fil bilad a dukkanin halittun da Allah ya a garuruwa Allah bai halicci wata halitta masu ƙarfi masu ƙarfin halitta da matana irin adawa ba fi babshihim wa quwwatihim a tsananin ƙarfin su da ainihin tsananin danta suna da ƙarfi Allah bai yi irin su ba shi ma nan za ga malaman tafsirai sun rubu da wata isa wadda isa ce ta isra'iliya zabewa a malam in yayi karatu a jan yana kawo wannan kissa wata kissa ta ainihin wani mutum daga cikin tabi'ai wanda a zamanin sai na ma'awiya ya ba da labari ya ga wani gari to wannan kissar asalin ta ƙudiri ne ya kawo ta kuma malaman tafsirai waɗansu sun kawo ta amma ita ma idan muka auna ta da irin ma'aunai na ilimi na tantancewa na ta haƙiƙi na ilimi za mu ga cewa ita ma ta yi rika da zama da ta fassar cewa ƴar maza ta iman cewa ƴar maza ta iman din nan gani ne ana nufin ada wannan sai ba ala rabbuka bi'as ƴar maza ta iman ana nufin wani gari ne na adawa wani gari ne da ainihin wani sarki ya gina wanda kuma wannan cikin sahabbai tabi'ai ya gani zamanin sayyidina Muawiya yana tafiya taguwar shi ta bata sai ya fada a cikin daji kawai sai ya ga ya fada wani birni katon birni yana shiga sai ya ga birni ne mai girman gaske an yi gine-gine kamar yadda Allah ya faɗin aljanna haka aka yi an yi gine-gine da gidaje wasu a sama wasu a ƙasa da ƙoramu da bishiyoyi amma kana ganin ginin ka san cewa ya daɗe kuma sannan ba a rayu a gurin ba amma aljanna sai ya shiga yayi yawo iya da zai daga wannan gida sai wannan gida daga wannan qusur ba'd hafi ba da ya tsoro da ya fito yana fitowa kuma ya gaba ya juya sai ya gaba ga wannan garin ba kamar dai labaran kurafa irin labaran da wanda aljannu suka sake je garin aljannu sai da ya fito amma aljanna ya gani a filin kasa to da ya fito sai ya je ga Muawiya bin Abi Sufyan ga abin da ya gani wani Muawiya bin Abi Sufyan ya kira ka Abul Ahbar yace a labaran kun taba samu cewa an taɓa yin wani birni a duniyar nan mai kama kaza mai kama kaza yace eh kwarai an yi shine irama zatul iman wannan ainihin shaddadu ne ya gina shi ɗaya daga cikin sarakuna na lokacin adawa shi ya gina shi zai gata da ubangiji a gina aljanna kuma ya zo zai shiga ne shiga Allah ya halaka shi to wannan kisar asalinta urubi ne ya kawo ta amma ta yi kama da labarai ne na ahlul kitab saboda a bin ashur a tafsirin gun nan ya kore kissa ɗin kuma bayan ya kore kissar ya ce tartibin gurin siyasi yana fassara guri tunda Allah ce alam ta kaba raka bai a tace irama zatul iman kaga sai ya tafi sai ya tafi da ainihin ainihin kisra sai ya Allah rabbuka bi adin irama zatul iman ya dabai daga wannan adam wannan ya nuna maka wannan badalin yana nufin wannan irama zatul iman yana nufin wancan adawan da ya faɗa wanda kuma kabila ne saboda wannan ba zan bayu a ce ana nufin gari ba saboda wannan adawa kabila ce kuma Allah sai ya badalin sunan irama daga wannan ita irama zatin iman saboda haka kabilan nan Allah yake nufi sannan kuma a ibn kasir shi kuma da yanzu wajen kowace sai shi a ai kaga sai kari wanda ibn atahir bin asir sai ai da Allah yake irama zatin iman sai Allah ce Allah fi lam yukhlaq mithluha fil bilad da a ce gari ne da Allah ce Allah fi lam yubna mithluha fil da take garin da ba taɓa gina irin sa ba a baya to amma sai da Allah Allah tilan yakun la misluha ai Allah ya kabilar da ba taɓa halittar kabila irin ta ba to wata kisar duk da surar da ta yi daga ahlul kitab amma idan ma ya tabbata akwai ta to amma siyaki a wannan gurin ba zai dawo ya zama na waccan isar ake nufi ba saboda anan irama zatul imad za a hamlinta akan adawa Allah yake nufi ma'anar as ana nufin irama sunan kakansu ma'ana allazi ne yasbu na ila irama irama nan kuma shine irama bin bin ums bin ishaq shine kakansu sannan nan zatul imad sifa ta adawa ma'ana ma'abotan ainihin karfi ba ana nufin birni ma'abocin al'amudai ba Allah fi lam yukhlaq mithluha fil bilad sune waɗanda ba a gina irinsu ba a birane kuma sannan idan muka tafi akan cewa birni ne ma to ya korewa kamar wa'azin da Allah ya yi saboda Allah ya sanya musu wa'azi ne da wasu kafirai masu ƙarfi irin su wanda Allah ya halaka su to kaga a wannan gabar da yi kama da a ce ana musu wa'azi da wani gini da Allah ya rusa ba saboda ai gini ba za a ce gini ya kamata ko ya karba ba amma mutane su da aka turo annabi wasu karba ba Allah ya halaka su to kaga tartibin siyakin ma zai fi nuna ada wannan ana nufin kabila ba ana nufin garin da suka gina din ba to kaga ko da akwai garin amma nan dai ya fi ƙarfi ma'ana ta fitowa akan cewa ada wannan Allah ya nufin kabila suka kuma Allah sai ƙara yin adafin waɗansu ƙabilu waɗansu mutane a kai don haka ne jin nan Allah yana nufin mutane ne yake ba da labari sai yana da sai ce wata mudan ladina jabu fakhra bil wad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد wannan kisa da na tabihi a idan mutum an koma gida za a yi duwa gashi suna da kawi ya kawo ta da sautari duk sanda malam zai karatu yana karanta wannan kissa din saboda abin da yake cikin na abin mamaki cewa shi Abdullahi bin Kilaba ya shiga wannan birni kuma birnin mutum ne ya gina shi a sura aljanna ka tangule wasu a cikin wasu wasu a cikin wasu duk ginin gun da gwal aka yi kamar da kaje ana faɗin aljanna to lalle in an karanta akwai abin mamaki idan ba muna kore kusa baki dai bane ba zai yi wa ai ɗan adam ba abin da bai yi ba saboda ma ainihin jabaruti na miki ba abin da mutum bai yi ba zai yi wa ba kore kusa bane a bare hamlin ta aka yi tafsirin ayar to to shine wanda fihi nazar ba shine tafsirin ayan ba sai dai zai iya yiwa lallai shaddad bin ad shaddad ya gina wannan birni saboda yin mubahatin aljanna ubangiji amma bai shiga ba Allah ya halaka shi saka in mutum yana son karin bayani nan sauyi ma ya kawo kisa tana da tsawon gaske Allah ta wasa mudan ladina jabu safara bilwa sannan ya manzon Allah adafi na kan kaifa Allah buka bi'at sannan ya manzon Allah baka ji an ta ji labarin yadda Allah ya yi da samuda su ne samudawa allazina jabu safara shi ma samuda bigai da farko ba wa samudan ba saboda shi ma sunan kabila ne wanda ba za a nasarfa ba ko saboda alamiyanci samud samudawa allazina jabu safara su kuma su ne waɗanda kamar su ne kamar wato istimdad ne na adawa ci gaban ada ne bayan adawa to sai samudawa wanda su ma mazaunan su yana a gabashin saudiya fi hanyar samud ɗin inda na faɗa hanyar tsakanin sham siriya in ta madina mutum zai bi to a wannan hanyar a nan garin ne ba zan iya ga tsawon kilomita daga madina zuwa amma dai a gaban madina ne hanyar da kafin ka je iyakoki da idan ka wuce madina ka ma shiga Riyadh birnin Saudiya ta yi nisa to ana hijir ta mudde yake da shi ne gurin da Allah ya yi su a gurin samudawa wanda gurin yana wajejen wasu ce yana wajejen Khaibara ta yanzu dan a tsakanin gun da Khaibara babu nisa wanda ya san wanda ya san tafsirar Saudi Arabia ta yanzu zai iya gane gurin wata mudan ladina jabu fakara to su samudawa su ne mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma larabawa ne alladina jabu fakara wadanda suka jabu as-safa suka wato raraki a aljibaya ne ba wai ba wai na aljibaya na kawowa ba ma'ana jabuɗin nan ai na hatu suka rarake zuwa su na ta ai taba'u asfakar asfakar shine ne aljabal asfakra al'ard almustawiya almalta shine mulmulallen katon dutse wanda yake mai siriri wanda ruwa ba ya zama a katon dutse to irin wannan katon dutsen shine sakra to su kira ranar tita ya taka zuwa biyu ta su dinga rai da gurin su yi gida a shigo kamar yadda yanzu idan mutum ya je ainihin albatara ma'afalar ta batara ta urdun da gabashin saudiya wanda ina jin kafin yanzu a abin nan duniya ta rarraba iyakoki na geography ta rarraba kasashe to ina jin urdun da tana hada da saudiya ne saboda albatara ya ko ina kama da manazil art wata mantika ce ta iya gunne da ake yawon bude ido a cikin Urdun kusan iyakokin Urdun da Saudiya da Isra'ila a wannan gurin albatara za ka ga manya-manyan duwatsu kuma idan kana kalla kamar a haramar da misira ka san wannan aikin mutum ne yayi amma ba mutum din ne abin mamaki mulmulan nan dutse ba wata na'ura aka sa aka rarrafe amma an rarrafe ciki kasan dutse ya zama unguwa ana rayuwa to yana nan a cikin albatara ana zuwa a ga irin wannan guraren shi ne da Allah ke karanta mana Allah ya na isa so أتنسون أتتركون فيما ها هنا عامل في جنات وعيون وزروع ونخل الألواب وتنسون من الجبال بيوتا فارغا فوق إيه سنة رارتي أصلا بيوت من الملل ترارتي شيء من جداتي ثم إذا wannan gurbin shi ne gurbin na rayuwa kaga wannan ya su ma wasu halittu ne masu karfi a karfin halitta saboda ko da da ala ne misali a ce da diga da dunduru za a yi dukan dutse ka san to mutumin da ke da karfin da zai barara ki dutse to yana da ƙarfi ƙarfin nan ba ƙarfi adi irin na sauran mutane ba don ko yanzu dai rami aka ce a haɗa rijiya ba la to ko mai hakan ne wanda ya iya aikin nan idan ya zo ya taɓa gurin zai ce wannan gurin ba zai haƙo ba ya san wannan ƙasar ba ta wasa ba ce sai in ya sa ya taɓa tsaban da wuri ba zai iya wannan aikin ba sai ya samu gurin da zai to amma a ce mulmulallen dutse a sassaƙe shi kuma a yi gida a ciki to wannan kafin ajin ya nuna ka lallai mutanen da masu ƙarfin gaske ne to Allah yana ba kafaran maka misali ne da idan ƙarfi suke bi waɗansu sun fi su ƙarfi amma da ta ƙare su sakon Allah Allah ya halaka su daga su din ma Allah ya halaka su idan sun ƙare su sakon Allah to wata mudan da na jabu fakara wanda suka rara ta tsakanin dutse bilwad wannan alwad aiwadul qura kiran gurin su ne saboda wannan an yi mata an sa ma'arifa ne kamar ma'arifar tana nuna ma'arifa ce da bil ahad alwad ay alwad al ma'hud kamar Allah ya ga ne a gurin nan a unguwar nan da kuka sani suna mun kaza saka wannan ya tawo wata mun da zai sakara bilwa ai bilwa allazi ta'rifu lahu gurin nan da kun sani din nan da kuke wucewa to san mun da zauna a gurin ya Allah ya dace to wannan Allah alta ta'ahadi saboda sunan gurin nasa ai alwa alwadi ba wadi ne wannan na kowane guri da yake wajen gari a'a wannan alwadi ne ai alwadi alma'qul kun da kun sani wa fir'auna zil auta sannan kun ga adafi di adafi da kan adl alam ta kai fara buka bi a irma zatil imad allazina wa thamud allazina zabu fakara bil wa wa fir'auna zil auta sannan a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dinga ji alqur'ani ai kun ji yadda Allah ya da fir'auna zil auta fir'auna ma abotan taraku al'autat wasu da fassara da al'autat din nan kamar tamsili ne akan karfinsa kamar yana da karfin da yake iya ɗora komai kamar tamsili ne kawai ba wai zahirin yana da wasu tara komai ɗora abubuwa ba amma kuma wasu sun fassara shi da zahirin din cewa yana da al'autat din jam'i ne na wata wata shine kamar turke da ake ɗora mutum kana da ido arba'ata autat yana yin manyan turaku guda huɗu a irin yadda yake azaba yashuddu ilaiha yadai wa rijlai man yu'azibu tana ku guda hudu sai a daddaura hannunka daya a kafa hannunka daya a guda daya kafarka daya a guda daya kowane hannu dai a daure ta turke daya kowace gaba guda biyu na a daure ta gaba mu biyu turke biyu hannaye biyu turke biyu sai ya daura mutum sai ya sa a zo a dinga masa azaba idan mutum bai yadda da bai yadda da ainihin zaluncin da yake yi ba shine Allah ya rafa fir'auna bil autar a fir'auna yayi yayi ainihin ya yi ainihin mulki na ɗagawa ba kaɗan ba da zalunci wanda ɗagawa da zalunci nan nasu Allah ta ta'ala bai taɓa yadda da zalunci ba bayan san ta gangar kafirci ma'ana bayan zungurtun kafirci don sai da Allah to Fir'auna ya yi zalunci Allah kuma a cikin laifuka ba wanda Allah yake kikirin zalunci Allah baya zalunci ba san zalunci kita tun da Allah ya fara faɗan Fir'auna tun a farkon Qur'ani bai ga faɗa ka ba sai ana babu wanda sunan da zai Qur'ani da Fir'auna a cikin wanda Allah ya bada misalai tunda Allah ya fara a bagara wa idh najaynakum min ali fir'aun tunda Allah ba da fir'auna anan babu inda ka buɗe qur'ani ba fir'auna ba sai da Allah ya zo al-fajr din tun daga farkon izin farko har izin karshe me yasa saboda fir'auna ya kai hutuka a mulkin zalunci Allah har ya turo annabi wanda a sirri salan nan tana da reshe biyu ana kiransa zuwa ga tauhidi kuma ana kiransa ya daina zalunci dan a wani gurin ma za ka yi a wani gurin ma Allah ya maka yake risalan ma kawai ya daina zalunci haka Allah ke gayawa a cikin kafin shara ya zamu tuku Allah yana faɗa akan ahadan annabi Musa ko inni rasulu rabbil alamin talafi an arsil ma'ana bani isra'il abin da kawai ya ga Fir'auna kenan ma Allah ne ya tuno ni amma aikin shi ne wannan bani Isra'il duk ka fitar da su daga kurkukun ka ka daina musu azaba ka fice ka inda za su shikenan aikin in ba ta addini ba kai ji to Allah baya son zalunci saboda tsananin zalunci Fir'auna sai Allah ya ta bada misali da shi saboda Allah ya nuna ba duk wani azzalimi cewa Allah bai taɓa yarda da zalunci ba kuma duk mai yin zalunci inna laha yumkinu wala yuhib Allah zai iya yi mai ta halala amma Allah bai taɓa bari ba Allah ya bata aure lokaci ne tsoho inda ta yi zalunci amma a ƙarshe Allah ya bar shi ba Allah ya halaka shi da yadda Allah ya gaya mana to nan Allah ba da misalai da kafirai guda uku wanda kowanne ya ita zama izina wurin kafiran Makka Samudawa da Adawa da Fir'auna kowanne yana da ƙarfin da yafi nasu yana da mulkin da yafi nasu da arziki da yafi nasu amma da suka kafir cewa annabawa Allah bai bar su ba wannan yana ba da misalin cewa da ku da su ɗaya ne ai ko a kuffarukum khairun min ulaikum am lakum baratun fil zuwa kafiran garin maka sun bodan nan ne da su za a kyale su dan yanzu Allah kyale su za ga yanda Allah ya wadancan haka Allah zai musu Allah ba zai iya gare bar kafiri a cikin kafirci ba sai fir'auna bil awtad Allah allazina dagaw fil bila wadanda nan allazina ba wai yana nufin wai ba shi dai ara da samuda ba Allah nan fir'auna shi kadai amma ta Allah zai yi saboda fir'aunan yana nufin fir'auna da mutanensa ina ga Allah zai na waɗanda ma'ana fir'auna da shi da ƴan fadarsa su ne waɗanda bagau waɗanda suka wuce iyaka adduguyan shi ne kaiwa mutuka mujahidatul haddatul kufr ma'a takabbur kafir ya wuce iyaka ya ga ba abin da zai faru kada kuma da girman kai gabaran bin dokokin Allah shi ne suka shishigi filbila da a bayan kasa فأكثروا فيها الفساد suka yawaita ayyuka na barna ay alqatal wa ghairihi karkata mutane wa ghairihi da wasu laifukan irin wannan fa sabba alaihim rabbuka sawta azab sai ka ubangiji sai ya kwankwada musu sawta azab sai ya kwankwada musu sabba kada Allah sai ya kalma ta zubo ruwa daga sama ko in sirabul ma'i min al'ala jin shine sabba kamar ruwa ne aka tsaya shi wani abu ya kwararo da yawa daga bakin gora mai fadi ba tsiya shine ba tsiya mai fadi shine sabba to wannan aro ne kamar Allah yana nufin yadda ruwan nan yake zubowa kamar yana share bakin ƙwarya bakin gora mai fadi a zuba kaga ruwan nan zai an tiyo baki ɗaya kwararo to kamar irin wannan zuwa ta baki daya haka Allah ya waɗannan kafirai azaba ta baki ɗaya ta dira akan su lokaci ɗaya ada adawa sun shagala suna ganin suna da karfi lokacin da Allah ya turo iska baki ɗaya ta karkaɗe su haka na samudawa su ba ka musu tsawa ta baje su haka na fir'auna ya haukar ruwa lokaci ɗaya ruwan nan ya baje da shi ya dirmi a cikin ruwa sai Allah ya bada misali da fasabba sai Allah ya kwarara musu kamar ka ce azaban wani ruwa ne mai yawa kawai ya ɗallo baki ɗaya danne musabba alaihim rabbuka saura azab Allah ya karanta ya kwada- ya kwarara musu sauda azabin wata bulaliya ta azaba haka duk wannan isti'arori ne don cutar zancen kamar Allah ya nufin bulala shine wato ala dai da ake yin ta daga fata wanda ake yin hukunci da ta'addi na ta'adibi na lalattarwa da masu laifi da ita ko to kamar Allah yana nufin wato Allah ya ari irin wannan azabar yadda ake lalattarwa tsulala mutum bulala amal nabi to haka Allah ya dauko azabar da ya dai kwarara musu ta akan su baki daya wannan isti'ara ce mai kyau tura abin zai ba da sha'awa in mutum ya san ainihin wujuhul balaga wannan yayi kama da ayan nan ta rabbana afrig alaina sabra ko mun yace a sai Allah ka ba mu hakuri sai sai rabbana afrig alaina sabra sai suka dauki hakuri suka sa sai mana kamar wani abu ne a cikin wani katon guga sannan mai bada hakurin yana a saman su kuma suna kasa kamar suna bukatar ruwa ne shine hakurin saboda da suka nema wasu to a ɗauki wannan gugan ruwan shi shine hakurin a kwararo shi suka tuwa gida kaga suna nufin dai haƙuri ya cika ta ko ina to irin wannan sura ne fasabba alaihim rabbuka sawt azab sai Allah ya farara musu ya buga musu ta bulaliya ta azaba su wannan kafirai Allah ta inna rabbaka labil mirsa da mu ubangijin ya manzon Allah labil mirsa yana a guri da yake kallon kowa to babu wanda zai iya ketarewa ma'ana arrafat shine gurin da yake ma'ana yana muraqabar aikin kowa ko kuma inda Allah ya cewa فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا كو معنى wani guri da yake akwai wani mai gadi wanda wannan mai gadin yana a dakace a wannan guri yana jira kuma yana kallon kowa ta ba abin da yake buya ainihin a kansa saka yana kula ko yana a dakace saka ubangiji kamar Allah ya tabbata kansa da ainihin irin wannan cewa akwai ainihin wani guri da babu wani da zai wannan gurin fawati kuma wannan guri da ba wanda zai kuma cewa gun nan ubangiji yana a gurin yana a jiran kowa tare cewa ya kalli aikin da kowa yi shine al-mirsat to ubangiji yana wannan guri yana dakon zuwan kowa yarsu da amalan ibad yana kulawa da ayyukan bayi fala ya kutu min hashe babu abin da ya tsere ubangiji li jazihim alaiha ba wai kamar yadda kake cewa madakata al-mirsat da yana da madakata ba madakata gun jira kenan ko ko wani guri da wani dakata yana jira to wannan ba a fasara al-mirsat ta ba hulluga gaskiya ba inda arrasat yake da ma'anar wato madakata madakata wani guri da za a jira ba arrasat bane wannan wannan ya fi kama dai da wata kalmar ta daban sai shi arrasat asalin ta madina ka ji ra da sin da dal to yana nufin a ma'anarsa yana nufin wato muraqaba ne ma'anar ta kuma al muraqaba ne kamar da wannan ayar fa innahu yasluqu min bayni yadayhi wa min khalfihi rafada mai kula da kai ne wanda ba za ka guje wa ganin sa ba kamar ainihin mala'iku da suke gadin bayi ba yadda za a yi wani bawa ya guje wa ainihin magana ta wannan mala'iku ya zama ya yi wani abu da wannan mala'iku ba za su gani ba balle su ba su kariya Allah ya sanya aikin su muraqaba suna kula da kai duk inda kake dinne ka shiga to me aikin muraqaba to ya yi daidai da a ce kamar mai gadin ka ne wanda duk inda ka je yana ganin ka to wannan kuma ya yi daidai da sifa Allah ta arrafe allazi la yafalu an wanda ba zai taba mantawa da kai ko ka fita daga magana ta ubangiji ba sai ubangiji yana kallon aikin ka ya san da kake yi kallo na wanda ba za ka taba kubuce masa ba aikin ka iya gare shi sannan kuma ba ba ka kubuce masa din nan ba dole sai ka dawo lamarin saboda su daga lazimin muraqaba dole sai ana kula da kai ana bibiyar aikin ka ana gadin ka me lazimin gadin shine wannan aikin za a saka maka akai in mai kyau ne a biya ka in mara kyau ne shi ma a maka hukunci a kai shi ne lazim muraqaba amma a ce kawai ana kula da kai shige da fitanka ana gadin ka amma ba amfanin wannan gadin ba abin da za a saka mana kai to ne amfanin gadin saka dole lazimin wannan muraqaba din shine ya zamana aikin da kake yi din nan an kula da shi an yi dafa sa mai kyau a saka maka marasa a zaka hukunci a kai kusa da inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana a ta inda yake kallon bayi ta yadda ba za su kuce mai ba ayyukan su bai kuce ba kuma dukkan nufi sun koma mai ya taka musu shine ma'anar al-murtad na fa'amal insan فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه نعم الله سبحانه وتعالى zai kawo wata halayya ta dan adam wadda wannan halayyar ta yi yawa a cikin kafirai kafirai suna ganin wato su da ba san Allah ba ba ta gane sirrukan da yake cikin kaddarorin ubangiji shi kuma aikin Allah subhanahu wataala aiki ne da yake gudana bisa ga wata mashi'a ta ubangiji da wani tsari wanda Allah ya tsara shi kadai san me yake yi to su kafirai ba sa daukan haka su kafirai ba sa sanin wannan sirrin sai da wani kafirai suna da wata mugunyar fahimta wanda su kawai mazahir ke kalla wanda wannan kallon mazahir shi ne ya haifar da har suka yi wannan kafirci wanda kuma gane wannan shi ne zai fahimtar da kai me yasa aka kawo wannan aya anan Allah ya yi fada akan kafiran baya sun saba manzanni su ma ne su ji in sun saba za a musu hukuma to sai Allah ya faɗa su daga halayensu saboda Allah ya wannan halayen su suke ɗiban kafirai yanzu wajen rashin gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan halin da shi ne shi kafiri yana ɗauka abin da yake ciki da ni'imar duniya wannan shine ma'auni na yarda Allah saka yadda Allah ya bashi arziki ya bashi dukiya ya bashi jin daɗi to wannan shine ma'aunin da yake nuna cewa ai a yarda Allah yake da Allah baya san shi ai Allah bai bashi kuɗi ba da Allah baya san shi Allah bai bashi lafiya ba Allah bai bashi ƴaƴa ba Allah bai bashi mulkin nan to saboda haka wannan damun muke suna nufin Allah yana san shi to wannan tunani ne tsakini na wanda bai san lamarin Allah ba bayar da zahirin abu na duniya da ba da wadata da ba da lafiya shi a asali a gurin Allah duk abin da yana yi ne dan jarraba wa nablukum bil khairi bil khairi wa sharri fitna Allah yana yi dan jarraba dan ya gani idan ya baka mai kyau ya za ka yi zaka ba da haƙi in yana rabe ka da mara kyau za ka jure ki haƙuri da aikin jarraba ne kuma bai taɓa zamana ma'auni ne na yarda Allah dan Allah subhanahu ta'ala ya kwarara maka wani abu na arzikin duniya wannan ba daidai bane fahimtar wanda bai san Allah bane bai sa yake yake tunanin yake aunawa kamar suna nuna manzon Allah to mu da muke da kudi muke da ƴaƴa muke da dukiya da jin daɗi ai Allah yana tare da mu inda Allah baya tare da mu baya san ba zai mana haka to tunda Allah ya tare da su babu buƙatar a ba su tsoro da na sai sai sun yi wani addini na daban da za su yarda da ba su yarda da haka ba har Allah yana karanta mana abu cewa ayahsibuna annama numiduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat allati balla yash'un shi dauka suke yi wannan dan arzikin duniya da wannan abin da Allah yake dan ba su yawan ƴaƴa dai da suke so kamar wani magaggaucin alheri tun da zai fara kamto ba haka bane wannan akwai annabi ce mata ainihin a sunna alkauniyya akwai wani tsari da tafi da duniya wanda wannan tsarin tafi da duniya Allah yana ajiye wasu samubai ne akan musabbaban su kuma duk wanda ya kama sai kaga ya samu in Allah ya ci amma wannan baya nuna yardar Allah yarda Allah tana tare da bayansa wanda suka bi shi ta leɗa ko a wani hali suke amma wannan sababi ne kawai na rayuwa a kuma yadda Allah yake tsarin sa Allah zai iya ba wa kafiri ita yana jin daɗi wannan ba kuma bane ba sannan in Allah ya so zai iya ba wa mumini shi ma ya zama da yana jin daɗi ya zama yana jin arziki amma wannan ba shi arziki da ba shi jin daɗin duniya ba shi yake nufin wannan shine sakamakon imani sa ba wannan kawai wani sababi ne na rayuwa to wannan kafiran ba su sani ba hatali ma a asali a asali ma shi idan Allah ya baka arziki da sauransu to a asali wannan yana nufin ba su yadda Allah ne a asali ma'ana ba ala kulli halin ba fil asal in ba wa Allah ya saka maka jin daɗi duk abin da yake so yana samu to anya maka wannan ba Allah ba ya tare da shi bane ba a asali ma haka abin yake nuna amma ba wai fi kulli hal ba akwai lokacin da kuma Allah zai iya baka kuma Allah yana tare da kai duk to amma wancan shine a asali kamar yadda Allah yake gaya ma Qur'ani ko falan ma nasu ma zikru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hayayin da kafiran nan ma ta kaura cewa wa'azin da aka yi musu fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai aka bude musu daulolin duniya hatta idza tarhu ma utu sai da suka ji dadi suka ta kankance duniya ta musu dadi Allah ya akhadnahum baghtata sai kuma kama kaga a asali ma rufin yadda Allah ne a cikin wannan kuma ayoyi da yawa sun faɗi haka amma haka bai kore kuma Allah ya ba wa bayinsa da yake so wani abu ni'imar duniya ba sai dai idan ya ba su wannan ba yana nufin shi ne ladan su na lahira ba shi ma wannan Allah yana yi ne da wata hikima da yake kamar yadda Allah yake faɗin ko Allah ya faɗin lamudi yannahu fi hadhihi dunya lamudi yannahu hayatan tayyiba ko da ajrul akhirati akbar Allah zai ba mutum ya uwa mai daɗi ya ga yadda yake so din kuma yana da imani kuma sannan wala ajrul akhirati khair a lahira ba da ladan da yake shine ma na alkhairi to wannan kafirai su ba san wannan hikima ba ba su san aiki ne na Allah ba Allah sai tsara bayi to tsarin duniya ne a wannan su baina miyar tare wa ma'atarin ko yaji yadda mai daliya faɗa ku bayan Allah ya raba su wani ya ji daɗi wani ya sha wahala mufitun jami'ahum ila ma qaddahu rabbul wara min mufidin wa muhawwidi ko Allah ne kawai ya tsara wannan zai ji daɗi wannan ya sha wahala a duniya amma ba shi da alaka da cewa wannan yardajjen Allah to wannan abin yayi geza a cikin kafirai wanda ayyana mana wasu bayi musulmai ma suna ɗauka wannan din kamar wani abu ne na asarin yarda Allah wanda ko ba haka bane wannan wani abu ne kawai na tsari na rayuwa wanda Allah ya tsara a tsara shi ta as-sunna al-kauniyya tsarin tafi da rayuwa wanda kuma wannan ayoyin biyu ne na farko sababi kama sababi yana ba wa mutum dama saka in mutum ya kama sababbuka na samun duniya sai ya same ka sannan kuma na biyu abin yana komawa wani tsari da Allah shi ya so shi ya tsara shi ya sani amma ba ya nuna cewa wani mutum yana da arziki yana da buɗi na duniya wannan ma'auni na Allah ya yarda da shi wannan tunanin kafirai da suke yi ta to sai Allah ya fara ga manzon Allah fa ta fa'ammal insan shi dai mutum kafi to ka anan al insan yana nufin al insanul kafi shi dai mutum kafiri idza mabtalahu rabbuhu da tsara Allah ya jarrabe shi in tabarahu Allah ya gwada shi fa akrabahu Allah ya girmama shi ma'ana al ikram a'dahu ma yakum ma yakrumu alayhi shi al ikram a'dahu Allah ta'ala ma yakrumu alayhi ko ma kana kariman fi Allah ya bashi abin da a gurinsa wannan abu ne babba shine wani al-ikram din to da zarar Allah ya girma shi ma'ana me yake ganin babban ne shine dukiya shine wadata to sai Allah ya bashi wannan abu da yake ganin babban sai wani fa akramahu da Allah ya ya jarraba shi da wannan wannan abu ya tashi a cikin ni'ima sai ya kulu rabbi ya akramani sai ai lalle ni ina cikin yarda Allah Allah ya girmama ni Allah ya zabe ni Allah tabaraka wannan kafirai sai wannan zama wani tsari da za su yi wa manzon Allah izgili na kin bin abin da ya faɗa. Wa amma idan mabtalahu.
Wa amma idan mabtalahu wa mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan.
Wa amma idan mabtalahu. Amma kuma idan Allah ya jarrabe shi ta bangaren kuma kuntatawa fa qadara alaihi rizqahu. Sai Allah ya zamana ya kuntata masa kadara ayi da ya kuntata masa ko rizqahu Allah ya kunta masa arzikinsa fa ya kula anan ko sai ce rabbi a hanan sai ta ubangiji ubangiji ya sa na alayi na wulakanci ai da Allah kirhu ubangiji ya kankanta ni ubangiji baya so wanda shi ma rashin kankata rayuwa a takasir kankata rayuwa shi ma dole ne wani sai wani kullu na rabbi yabsudu rizqa liman yasha wa yaqdir kawai abubuwa ne na mashi'a da Allah yake a san da yaso da hikimar da yake amma ba shi da alaka da soyayyar Allah da ainihin kuma rashin soyayyar ubangiji to a nan in kafiri aka bashi mara kyan shi ma aka kunta mai sai ya ce rabbi a hanani ubangiji ya sa da aka yi da wulakantawa wannan duk anan ana nufin al-insanul kafir to da idan ma haga musulmi yana da wannan hali wannan hali ne na al-insanul kafir kafiri ne wannan sifa sai Allah ya kalla كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما to wannan Allah ya kore ta makalla to asali game da fara a gurguje saboda dama daga mutane har wanda ba kafirai ba wannan irin tunanin ko ba su da shi ba amma yana yi musu shubuha mutane suna kallon cewa ashe ai ga shehuwa ne ya samu duniya ya samu budi sai a dinga dauka kamar ya kai wani matsayi ne na kurbi na ubangiji ya samu faila ya samu ai wannan duk shubuha ce wannan ba ta da alaka da kusanci da Allah wala azali kazanta ne kazanta duniya ne duk da ta amma na faɗa ba Allah yana nufin bayansa na kwarai a kunciya ta kare a Allah zai iya bayar da budu da bayansa na kwarai yana ma haka amma dai wannan ba shine ma'aunin yarda Allah ma'aunin yarda Allah yana a cikin mu'amalar bawa da Allah kamar da Allah ya faɗa a yahsibuna annama numidu bihi min malin wa bani misali ulan bil khairat Allah taballa balla yashuru sai Allah faɗi menene alamar yarda bawa da Allah ne alamar Allah ya san da sai Allah faɗi innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladina yu'tuna ma atau وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات in kai ga ga waɗanda Allah yake so waɗanda suke cikin yarda Allah su ne masu wannan sifa inna rajulun hum min khashyati rabbihim mushfiqun su ne masu tsananin tsoron Allah wanda da an faɗi lamarin Allah za a ga suna ƙasa ƙasa saboda tsoron Allah wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun wanda ke sun gaggata duk abubuwan da Allah ya faɗa a cikin ayoyin sa na alqur'ani wallazina hum bi rabbihim la yushrikun waɗanda duk abin da yake kama da yi wa Allah shirka babu su ba wannan aikin wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila waɗanda yake bayan Allah ne masu ikhlasi can da suke yi wa Allah aiki ma suna ɗauka aikin ma da suke Allah bai karɓa ba saboda ƙaramin tsoron Allah shi ne sai da Aisha mutum ne zai yi aiki amma gani yake yi a ubila min mu'amala aikin nan ma da ne an karɓa ko ba a karɓa ba har masu ikhlasi ne wa qulubuhum wajilatu annahum ila rabbihim raji'un Allah ta ulaika yusari'una fil khairat to waɗannan su ne waɗanda suke maza maza a aikin alheri kuma su ne waɗanda Allah yake su su Allah yake zaba amma ba wai ma'aunin duniya to wancan tunani ne na al'insanin kafir kafiri to musulmai ma duk wanda wani shubha ta shige shi to ya same ta ne daga shubha da suke damun kafirai sai ya kiyaye saboda haka ana gane yardar Allah ne a cikin kusancin bawa da mu'amalantarsa da Allah amma wannan abubuwan duniya Allah yana bayar da su ne ga wanda ya so qul inna rabbi yasu'iru liman yasha'u wa yaqdir wanda Allah ya so zai iya bashi wanda Allah ya so zai iya hana shi wannan wani abu ne da yake komawa mashi'a Allah da wata hikima ta Allah isa anan Allah sai wannan kafiran ainihin tsawa ita musu kalla wannan mutan na cewa an baka wadata kana Allah ya ratan kari ba baka wadata ba Allah ya wulakanta kan to wannan tan ba haka bane ba kwata kwata ba haka bane kar ku ƙara wannan tan sai ka wannan kalla tana na azabu taraddu'un ainatul ikramu bil jina girmawa da Allah yake bawa ba shine ya bashi wadata wal ihanatu bil fada haka nan wulakanta ba shine talauci ba wa inna ma huwa bi'ati wal ma'siya ma'aunin shine bin Allah da saba wa Allah saka idan mutum yana bin Allah ya yarda da Allah da manzon Allah da ayoyin Allah to ko da Allah ya bashi arziki wannan ba arzikin ne yake nufin yarda Allah ba wannan Allah ne kawai ya so ya masa da mashi'a amma wancan da ta shine ma'aunin yarda Allah idan ko mutum yana bai yarda da waɗannan abubuwa na bin Allah ba to ko da Allah ya sa ta a cikin talauci Allah ta sa abinci ba wai aka yana nufin Allah ya masa azabar lahira bane ba a wannan wani abu ne daban azabar kafirci tana jiran fa kufaru makka la yattabi'una al-zalik amma su kafiran maka da kafiran duniya da musulmai wanda wani shuba take damun su ba sa fahimta haka shine Allah ta kalla wannan ba haka bane balla tukribuna al-yatim to kamar nan Allah ya tarasa ayyukan su wanda wannan ayyukan sun korewa yarda Allah sun korewa zabin Allah kamar Allah yana nufin don kuna da arziki amma ai kuna da waɗannan halaye marasa kyau wanda sun kori bai zama mai halayen yana cikin zaɓaɓɓun bayan Allah bari ne la tukur min latima fa kada ku manta ku ba ku girmama maraya ai la nuna ilayhi abin da yasa Allah ya kawo saboda a lokacin samun maraya yayi yawa kuma lokacin ba dokar addini ya fi kowane lokaci wulakanta maraya wal yatim maraya kuma shine wanda ya rasa uwa da uba a lokaci na rashin hankali lokaci na rashin shekaru ko yana kankani saboda ka'ida dukiyarsa da komai naka yana koma ne ya ulu ila waliyihi wa ila man yakuna ilayya komai naka ya koma gurin waliyi da dangi da uwa a rike masa to a lokacin sai marayar na suna cinye dukiyarsa tunda ba shi da hankali uwarsa ma su gado ta zama gado dukiyarsa ma su hada a cikin nasu su juya cinye to babu doka da ya ta tsantsenin kula da dukiyar nan ta maraya wanda kuma maraya kaga doka ta hankali yasa dole a kula da saboda mutum ne mai dukiya amma ba zai kula da ita ba ba zai iya da sarrafi a cikiya to kai da ke waliyi mai hankali ai kamata ya duke ne ka kula mai da ita har sai da ya hankali ya zama mutum ya kai mingalin san da ake amfani da dukiya ta dukiya ta masa amfani sai amfani da dukiyarsa amma dukiyar wanda bai fitar da baka kawo kashe to wannan yana daga cikin nau'i da yake nuna ainihin mutum la'imi ne kasantacce ne tunda bai samu ba ya cinye na wani shi yasa Allah yake yawan amfani da kalmar al'akal wanda a da laraba ba su amfani da al'akal a cin dukiya amma la yake fadan cewa innal ladzina ya'kuluna amwal hada da kalmar al'akal nake wato kamar ya jiyar da dadin ta ya mai da ta kamar wani abinci da zai halaka cikin jin dadi to Allah ya ce ku da a cikin munin halayen kuma la tukrimuna al-yatim ba ka girma maraya to wanda ke da mummunan halin da baya mutunta maraya idan ina yadda Allah la yusununa ilayhi ma ajnahum ta zo da su ai la yu'duna hu haqqahu min al-mirath ba sa ba shi abin da yake haƙƙinsa ne na gadon wala ta hudduna ala ta'amil miskin haka nan ba kwa kwadaitarwa min alhad ko ba kwa kwadaitarwa da zaburarwa ala da amil miski wannan ma'ana Allah ya magana ne min babil aula kamar Allah yana nufin ba wanda duk yake zaburarwa da aiki alheri haka mata a yi kaza to wannan yana shi yana yin wannan aikin alheri ko ko da ba shi da dama to da yana da damar da zai maza yi to Allah ya nufin alal akalla idan kai da za ka iya yin taimako da dukiyarka ba ciyar to me zai hana wanda zai iya da za ka taimaka masa ka ɗora shi kwaɗitar da shi da sai alaji ya kamata a taimaka to kun saboda munin hali ba kwa ciyarwa kuma kuna hanawa kada ma mutum ya bige ya ciyar to ina ku ina yarda Allah shi da wala tahudduna ba kwa kwaɗitar da an fusahu wala gairan ba kwa kwaɗitar da kanku ba kwa kwaɗitar da waɗansu ala ta'amil miskin nan da'am da ma'anar ida'am ma'ana ba kwa kwaɗitarwa akan ciyar da al-miskin wanda yake miskini miskini yana nufin talaka kawai mara shi ma'ana ba kwa yi ba kwa kwaɗe ba kuma wani shine wannan ayar kenan Allah zai yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl ko to duk wannan Allah yana faɗan abubuwa ne waɗanda sun yi mudadaci da hankali mai kyau wanda yake mutumin kirki mai hankali mai kyau ba zai zama yana da dukiya amma ya ɗauki ta maraya wanda yake ta amana ce kuma ya cinye ba sannan wanda yake mai hali mai kyau da zai zamana shi bai taimaka ya ciyar da mara shi a kan kansa ba har ma ya zamana hana masu yi tafi yake yi wannan ya kori hali na gari to ku da wannan halayen ina ku ina tafi sun yarda Allah wala ta huduna la ta'amil miskin wa ta'kuluna tuwasa aklan lamma bisa ku dukkan da nan zo sai irin wannan aya ina fadaitarwa akan haƙin ciyarwa ciyarwa musamman dai infaki na abinci wanda ba shi da shi alal akalla abin da yake naka ne akwai waɗanda suke da shi da muryarka tana da kima a gunsu to abin da ba za ka iya yi ba kare da wani akalla ka daga ka ba da umarni da ai ka ce a taimaka wani da wani miskini ne ba shi da shi a bashi saboda abu ne mai falala ciyar da abinci Allah ya rataya abubuwa da yawa akan ciyar da abincin nan saboda duk masu yin kamfen din nan na na kori almajirai zai muke ba da labarin kuskure ne babba ba laifi bane ba idan an kudatar da iyaye cewa bai halatta mutane su rasa su kafa kula da ƴaƴansu ba wannan nasiha ce mai kyau ga iyaye wajen ɗaukar nauyin su bai halatta yara kankana da ba su da wayo ba su da mai kula da su a kai su inda ba za a kula da su ba tunda tsarin da ba shi ne tsarin yanzu ba duniyar da aminci ta ba irin na yanzu bane ba kulawa da almajirai na da da yadda mutane da akwai kowane gida ba akwai kwanan almajiri da wa biki da abinci ba wani abu bane ba to amma yanzu ɗayan gidan masu ci abinci tukunna wahala abinci yake yanzu a wannan tsarin su saka bai kamata ina iyaye su sakaci da ƴaƴansu a kai su inda abinci zai musu wahala su ta musu lalace zama suna gararan ba ba abin yi ba karatun ba wannan haƙƙin iyaye su kula amma haka ba kuma ya bada kofa mutane su hana masu alheri su cewa a kori almajirai kamar ƴan ƙungiyoyi na NGO ɗin nan da ƴan boko da ƴan siyasu cewa a kori almajirai ba wannan kuskure ne akwai haƙƙin almajiran nan a hannunku akwai haƙƙin musulmi na abu ku ne gwamnatoci su yan jinsa ko ke kusa da su ke gaya musu kuma duk wani kira kira da kuke yi kuna yi da kuɗaɗen da gwamnatoci suke ba ku na ku wasu ayyuka to me yasa a kuɗaɗen da ake ba ku ayyukan ba za ku dinga yin abubuwa na ciyar da marasa shi ba daga idan kai ba za ka yi alheri ba kar ka hana wanda zai alheri yin alheri wannan shine ka'ida kai ba ka da ra'ayin taimakawa almajiri to ka hana almajiri zuwa gidanka kuma ka yi shiru amma kai ta yin tantancewa a kori almajiri to ka su da layin wa ya'muruna allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl kai ka tsaya iya kan kai ka bayar amma ba ka da damar da ku ga cinye kudin almajirai ku aka ba wa kudaden duk yan jiya ina da kudaden gwamnati ke yin aikin su amma kuna ta tantance a kori almajirai a hana sadaka a hana taimako to wannan abu ne ba karɓaɓɓe ba saboda in ba za ka ciyar ba to aƙalla kar ka hana mai ciyarwa ciyarwa ciyarwa kuma abu ne mai fa'ida da ba sai an gaya wa mutum ba ibada ce mai yawan gaske shi yasa ba aka shar wasu malaman suna ganin ma shi yasa aka shar'anta azumi saboda akan muhimmancin ciyar wannan saboda kai wasu cin kullum ka koshi ka gane mai yunwaci ya yake ji in yarka abinci saboda in ka ji wahalan nan ka ga nan ta tana ashe mai yunwata suna shan wahala to bara na fara ba su abinci shi yasa manzon Allah ya kwaitar da iftarus sa'i lalle ka samu abincin da zaka ci ka fara ba wani ya buɗe baki da abincinka ka ce da mai azumi saka lalle a kula da wannan haƙi na ciyarwa waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun faɗi cewa annabi Yusuf wannan bala'i wannan jarrabawa da ta samu annabi Yusuf da mahaifinsa annabi Yaƙub har aka raba shi ya zama na an yi shekaru tsakanin su annabi Yusuf an batar da shi an siyar da shi an raba shi da annabi Yaqub mahaifinsa ya samo asali ne daga wata daba da aka samu ta rashin ciyarwa annabi Yaqub ira da annabi Yusuf ita rana yasa aka daka kaza ita annabi Yusuf yana cin kaza yana bashi yana karami sai mai roƙo ya zo ya roƙo amma sai annabi Yaqub bai san mai roƙo yana roƙo ba sai mai roƙo yana ganin ga babar da suna cin nama shi kuma yana jin yunwa annabi Yaqub bai sani ba ya cinye abinci da kaza da shi da ɗansa annabi Yusuf shi kuma wannan mai roƙo bai samu ba amma bai san mai roƙo ya roƙo ba saboda haka wannan yasa shi kuma Allah subhanahu wataala da nasa yake mu'amala illa wani haka Allah ba roƙar shi amma da ke nasa ne tsashi da yadda wannan marashi din miskini ya roƙa bai samu ba a gunka to bara na gwada maka azabar da ya kai maka ji shine ya raba shi da Yusuf sai ba ya kawo dole ka shi a tafsiri saboda haka ciyarwa abu ne mai muhimmancin gaske wanda yake da iko ya ciya wanda ba shi da iko in yana da mai iko ya bashi umarni ko ya bashi shawara ya ba shawara ya ciya in ba za ka iya baka haƙura ka yi shiru amma kamfen da surutun koran almajirai da hana ciyarwa wannan kuskure ne yana daga babin wannan wala ta hudduna ala da ayyul miskin ba ku akwai sarwa akan ciyar da abinci na almiskin mara shi shi ya taraka wa ta'kuluna turasa kuna cin ya gado dinnan Allah ya fara ne ga kafiran maka na lokaci kuna cin ya gado at-turas al-mira to kuna cin ya gado fa akalan lamma shi ne yawa allam shine ai al-kasir ne yawan gaske shine allam ai shadidan lama kuna tsananin tabawa ku ci ku ci ku ci da yawan gaske ba ma'ana wannan yana nuna cewa ma'ana ba ta isuwa la yasda'una bil qalil ba dan karamin mai yawan da suke ci a dukiyar maraya nasiban nisa'i wasu biyan min al-miras cin da dukiyar yara da dukiyar mata ma'ana sai hada da nasu aw ma ba ko ta dukiyar su wa tuhibbuna al-mala haka nan kuna son dukiya hubban jamma kuna son dukiya so mai yawa kasira fala yanfiquna sannan yasa ba ku iya da dukiyar nan wa fi qira'atin bil fawqaniya a ta qira'ar akwai qira'at kalla bal la yakununa wa la yahudduna wa ya'kuluna wa yuhibbuna da ya ita ce wata qira'a ta daban to kuna son dukiya hubban jamman so mai yawan gaske wanda shine yake hana kuma ba ku iya yin aikin alkhairi sai ana saboda juma'a ko alhamdulillah